أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم نعم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wanda ya ƙara haɗa mu a wannan magari mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar talata inda a yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kuma idan ba manta ba muna nan dai a cikin suratul an'am inda ajiya muka ji mun kwana a ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وقضي دابر القوم الذين ظلموا Allah maɗaukakin sarki ya ce sai aka yanke bayan waɗanda suka kasance azzalimai wato Allah ya yanke bayansu waɗanda suka kasance azzalimai suka ƙibin Allah suka ƙi sallama maɗan saƙon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka girya su bi littafin nan na alkur'ani Allah ya ce to waɗannan da suka yi haka sun zama azzalimai mun yanke bayansu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce kuma dukkan godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai a yau muka karanta kula a ra'aitun إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يعتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يكذبون الله سبحانه وتعالى يتغبدت وقل كتير يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم Allah ya ce, Annabi ya gaya ma dukkan mutanen nan wa'inda suke inkari akan annabtansa. Allah ya ce, Tambayi mutanen Makka da duk mai hali irin nasu, in ahadha Allah sam'akum wa absarakum idan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi muku baiwan ji ya koma ya liƙe kunninku kuka daina ji ɗin wa absarakum wanda ya buɗe muku idanu kuke gani ya kuma rufe idanun wa katama ala qulubikum ya kuma yi muku rufi akan zuciyanku zuciyanku ko ta ji gaskiya kar ta karba ya zama ba hanyar ma shiga gaskiyan man ilahun gairullahi ya atikun bi kamar Allah na tambaya wai wani ubangiji ne zai zo muku allolin ƙarya da kuke bauta ma wane ne a cikinku zai zo ma'ana za ku kira shi ya zo muku da ya dawo muku da jinku ya dawo muku da ganinku ya buɗe muku zuciyanku wane zai iya an ba wanda zai iya shi ne Allah ya ce unzur ya rasulallahi kai duba ko kai mai saurare kai duba kai banu sarriful ayati ka duba yadda muke jijjuya ayoyinmu yau ka ji an saukar da aya na bushara gobe kuma ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da aya na gargadi shi ne Allah ya ce dube da yadda muke jujjuya musu ayoyi ko jinsin mai ko sun dawo su zama mutanen kirki amma bai sa suna ji ba don mahum yasdikuwan Allah ya ce sannan suna kau da kai daga waɗannan ayoyin suna masu bijirewa na'am قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بكتة أو جهرة هل يولك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون الله يتي قل كقارب أمس يا رسول الله Allah na cewa annabi ya gaya ma al'umman duk duniya ya ce ƙul a ra'aitakum shin kuna ganin kanku in a takum azabullahi baktatan idan azaban Allah ya zo muku kwatsam ba shiri ba tsamo ba tsammani Allah ya kwararo muku jarabawan shi au jaharatan ko ya zo muku da wani jarabawa wanda take a bayyane hal yughlaku illa alqawmuz zalimun Allah yace shin wa ake hallakawa face mutane azzalimai wato idan wani jarabawa ya zo maku na azaba ko ko wani abu na jarabawa wanda ya zo ya babbata muku rai ko ko ya illata muku lafiya waɗanda suka zama na Allah wasu wannan jarabawan yakan zama musu gobaran tita a ne wa'inda ko ba na Allah ba to sai ya zama sun asara sun mutu mushi shi ne za ka ji Allah a wani wurin yana faɗi yana lallashin masu imani yana cewa wala nabli wannakun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus was samarat wa bashirin sabirin Allah ya ce ku sani ya ku al'umma Allah bai yi ku kawai ya aje ku sudan ba a za a jarabce ku za a jarabce ku daga wani yanki na tsoro sannan za a jarabce ku da yunwa za a jarabce ku da tawayan dukiya da tawayan rayuka da kuma tawayan 'ya'yan itatuwa wato ɗiyan bici kayan noma amma Allah ya ce wa bashirun sabirin ya rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yi bushara ga dukkan waɗanda suka kasance masu haƙuri kamar an ce wane ne masu haƙuri Allah ya ce allazina iza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu haƙuri su ne waɗanda idan wata musiba ta same su za ka ji sun ce daga Allah muke kuma izuwa gare shi za mu koma أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ya ce a gurinsa wa'innan su ne waɗanda ya nufa da rama kuma su ne shiryayyu Allah ka shiryar da mu shi ne Allah ya ce hal yi hulaku illal ƙaumus zalimun idan waɗannan abubuwan sun faru wai wane ake hallakawa in ba waɗanda suka kasance mutane azzalimai ba na'am وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين na'am فمن آمن وأسلى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين Allah ya ce ba mu turo wani manzo daga cikin manzanni ba, illa mubashirina wa munzirina, ba ce manzan nan mun toro shi hali kaunihi yana mai bushara me ake ce ma bushara shine ka rinka gayan mabayin Allah wanda yayi sallah yayi azumi yayi zumunta yayi abin da Allah ya ce ayi za a saka shi a aljanna wannan shine bushara wa munzirin sannan muna aiko shi ya zama kuma mai gargadi me ake ce ma gargadi wanda ya bar ƙarya ya bar zalunci ya bar ha'inci ya bar munafinci ya bar hassada shi kuma za a tseratar da shi daga wuta kaga kowane manzo yana zuwa a matsayin mai bushara ne mai gargadi to kaga ashe duk wanda aka samu shi gaba ɗayan shi bai da wani ƙoƙari sai ya fito ma mutane da bushara ba gargadi to kira bai cika ba ko ko a samu mutum shi kullum firgitarwa da tsoratarwa amma bai nuna ma mutane ɗanɗan rahaman Allah shi ma kira bai cika ba shi yasa Allah ya ce muna aiko annabawa ne da fuka-fukai guda biyu fuffuken farko na dama shine su yi bushara ma bayan Allah duk wanda ya bi Allah bai bi Allah a banza ba zai shiga aljanna kuma su yi gargadi duk wanda ya kiyaye dokoki na Allah da umarnin Allah to bai kiyaye a banza ba za a tseratar da shi da wuta shi ne aka samu wata rana annabi isa sun haɗu da annabi haya alayhi masalam to shi annabi haya ko a zahiri wani irin mutum ne wanda fuskan shi baya sakin fuska shi kuma annabi musa yana da bashasha a fuskan shi ma'ana walwala da sakin fuska sun haɗu wannan zai yi nan wannan zai nan sai annabi isa ya saki fuskar nan nashi ya yi murmushi annabi ya ya ɗaure sai annabi isa ko annabi ya ake ce ma annabi isa ya kai ɗan uwana isa kana murmushi kana dariya wai shin ko an baka tikitin aljanna ne har da ka samu dama kake iya dariya annabawa ba shi ne sai yake ce ma annabi isa shi annabi haya bayan kaji allah ya ce fala ya amanu makarallahi illal qaumul khasirun ba masu amince ma koyayyen shirin ubangiji in ba waɗanda suka kasance mutane masu hasara ba shi kuma annabi isa sai ya ce ya ɗan uwana ya haya me zai sa ka rika ɗaure fuska bayan allah a alƙur'ani shi ma yana cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا نق... لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا yake ka tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda kuka zalunci kanku kuka yi abin da ban ce ku yi ba la taqnatu min rahmatillah kar ku rika ɗebe tsammani daga rahaman Allah inna Allah ya firu zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai ne gaba ɗaya wannan kaga wannan ya zo ma da fuffuken bushara wannan ya zo ma da fuffuken gargadi shi kuma annabi sai ya ce to khairul umuri ausada mafi alkhairin al'amari shine tsakatsakinta ka karba kiran da annabi isa ya maka Allah mai rahama ne ka kuma karba kiran da annabi ya yi maka Allah subhanahu wa ta'ala yana kona wanda ya sakaci da lamarinsa kaga sai ka shiga tsakiya sai ka bi ta sak baka da matsala saboda haka ba wani abu ya hallaka kiristoci ba a yanzu sai mene bushara su bushara ba gargadi kullum ana gayan musu za su shiga aljanna kullum ana gayan musu za su yi kaza kullum an shikenan sai suka shanta shi shi yasa ma lokacin da aka tambayi ɗaya daga cikin malamansu shin yesu zai shiga aljanna ai kaga sai da ya kwashe da dariya ya dariya ya ishe shi ya ce abawa ce ya za ki rika tambaya irin wannan mutum da gidan uban shi kaga al'amarin haza al'amuru da ita kaza ne saboda haka in za a yi bushara to kuma a hada da gargadi Allah ya ce ba mana amana wanda ya yi imani wa asulaha kuma ya zo ya gyara ma'ana da ya yi abin da ya yi na aika-aika sai ya dawo kuma ya yi imani imani na gaskiya kuma ya dawo ya gyara kaji in ka yi imani to sai ka yi aiki Allah ya ce to wanda ya haka yana cikin falakawun alaihim waɗannan ba su da tsoro a ranar da ake jin tsoro walahum ya hazanun kuma ba su da baƙin ciki a ranar da wasu suke baƙin ciki har su zo saboda cizon yatsa ya guntile wanda suka yi haka ba su da tsoro ba su da bakin ciki Allah ka samu cikin na'u والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا الله يتي ودن سكي قرية آيوهم mu ce kaza su ce ai abin ba haka ba ne mu ce za a tashi su ce ba za a tashi ba kaga wannan suna ƙaryata ayoyin Allah Allah ya ce to wanda suke ƙaryata ayoyinmu to mun tanazan musu wani tanaji wanda ba za su ji daɗin shi ba wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka kasance suna ƙaryata ayoyinmu yamassuhumul azabu Allah ya ce azaba zai shafe su ma'ana za mu sa su a wuta mu ƙona su mu babbaka su kuma su tabbata a ciki bai ma kanu ya saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci ashe saba ma ayan Allah fasikanci ne kuma wanda yake saba ma ayan Allah yana ƙaryatawa to ina za a aje shi wuta shi yasa Allah na yawan faɗi a alƙur'ani wailun يومئذ للمكذبين azaba ya tabbata ga waɗanda suke ƙaryata tashin alkiyama za a mutu kuma za a tashi a wani gurin sai ka ji a cikin suratul rahman Allah na cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ya ku aljanu da mutane wai wani irin me kuke ƙaryatawa na ni'imomin Allah muna cewa Allah mun yarda da duk abin da ka zo da shi ba mu ƙaryata komai so da haka mutane a kiyayi ƙaryata ayoyin Allah kar ka ji ana baɗi ka ce ai ana yi da yahudi ne ai ana yi da nasara ne ai ana yi da mushrikan makka ne a kai ma da kai ake yi Allah ya hana zalunci in baka bar zalunci ba kenan zai zama kaman kana ƙaryatawa Allah ya hana ƙarya in baka bar ƙarya ba zai zama kana ƙaryata ayoyin Allah saboda haka ba za mu iya zama ma'asumai ba amma mu iya yin in mun ji karatu mu tuba zuwa ga Allah Allah kuma ya kusa ta yi karɓa tubanmu Allah ya gafarta mana namu kulla aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak na'am إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير نعم أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون Allah ya ce ƙul ka ƙara faɗan musu ya rasulallahi la aqulu lakum inni khaza'inul lahi Allah ya ce ka gaya musu ya manzan Allah ni ban ce muku taskokin Allah yana hannuna ba wato annabi nan yana so ya komar da mutane zuwa tauhidi ne suna cewa in kai manzo ne daga Allah ko abubuwan da muke da shi na wadata da abubuwan da muke da shi na arziki to dukka kame mana ka ce duka yanzu ya zama ba namu ba mu dawo talakawa shine manzan Allah Allah ya ce ka gaya musu ai taskokin sammai da kasai na Allah ne kuma Allah ya ci gaba da ce mai wala a alamul gaiba kuma ka gaya musu kai ba ka san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da kai ma'ana abin da Allah ya sanar da kai shine abin da ka sani wala aqulu lakum inni malak sai suna cewa to in shi manzo ne to yanzu abinda muke so mu ga ya shigo ma'ana a samu baya ci baya sha baya zuwa kasuwa to kaga wanda bai ci bai sha to ai kaga ya zama mala'ikan kenan to shi kuma Allah ya ce da zai aiko mana mala'ika shine manzon mu to ya san halin mu za mu ce ai ba mu iya gane zancen mala'ika ne saboda mu mutane ne shi yasa Allah ya yi mana mutum irin mu laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa babban manzo ya zo muku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin ku saboda haka Allah ya aiko muku shine shi kuma annabi bai ce mala'ika bane shi da zai ce ni mala'ika ne ban ci ban sha ban zuwa kasuwa to shi ma ba za su yarda da shi ba Allah ya ce in attabi'u illa ma yuha ilai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ai in attabi'u ni din nan da kuka ganni ba na bin bibiyan wani abu face abinda aka yi min wahayi don abinda Allah ya ce shi nake faɗi ma'ana ba na faɗin son zuciya wal hal yastawi al a'ma wal basir Allah kuma ya ƙara ce mai kace da su ya rasulullahi wai shin wanda ya zama makaho zai daidai da wanda yake yake gani an ba zai yi makaho ya daidaita da mai gani ba wane ne makaho anan kafir wai kafirin da bai imani ba ya za a yi daidai da mai gani mai gani shine musulmi an kuwa ba zai yi wa afala ta tafakkaruwan Allah ya ce ku ba kwayi tunani ba ashe duk inda ka ga makaho abinda ake nubi da makaho wanda bai imani ba shine malam Aliyu na manyi Allah ya ƙara masa rama zaka ji yana cewa in zuciya ya makance to ganin ido bai yi fa'ida ba ashe ido ne wannan gululin ba wani abu ba ne madaman zuciya tana da lafiya to su kabirai sun kasance sun makance ne a zuciya muminai ko su ne masu gani shine Allah ya ce da kabirai wanda suka makance da muminai masu gani za su yi daidai amsa ba za su daidaita ba afala ta tafakkarun ya ku al'umma ba kwa hankalta ku rinka tafakkuri kuna tunani ba na'am وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله يتي وأنذر به يا رسول الله كي غرغدي به دشي bihin nan wasu suka ce ka yi gargadi da ubangiji a ciyayi Allah wasu suka ce bihi ka yi gargadi da alƙur'ani a kula da alƙur'ani abinda Allah ya ce a ciki a ɗauka abinda ya ce a bari a bari allazina ya kafuna waɗanda suke jin tsoron yi usharu ila rabbihim a tattara su izuwa ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un wanda ba su da wani kuwa koma bayan Allah ba wani wanda zai zama majibincinsu ba wanda zai zama maciyacinsu in ba Allah nan ba la'allahu yattaqun ko cewa ku kwa ji tsoron Allah ma'ana mutane su ji tsoron ranan da za a tattara su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ranan da ba su da wani majibinci in ba Allah ba ranan da ba wani maceci in ba Allah ba kenan wanda ya karkace to zai sha wahala a wannan rana Allah ya ce la'allahu yattaqun mun yi haka ne ko cewa sun ji tsoron Allah su dawo su gyaggyara abin da suke yi na'am ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداء والغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتردهم فتكون من الظالمين ولا تذرد الذين يدعون ربهم بالغضاة والأشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين wannan ayan an ce lokacin da annabi yake Allah Allah yake so manyan manyan ƙuraishu su zo su musulunta irin su abu jahal irin waɗannan ‘yan uwansa masu ƙarfi a kabirci annabi na so su musulunta sai suka ce to su sun yadda za su musulunta amma suna da sharaɗi sharaɗinsu sai idan annabi zai kori waɗancan sabon talakawa wanda har suna warin awaki irin su bilalu irin su habbabu bin arad waɗannan wai sai annabi ya kore su idan har suna so su musulunta idan ko ba zai kore su ba to ya bar su a yadda suke kawai shi kuma manzon Allah yana da tsananin san a dai mene a zo a musulunta don a shiga lagwada na aljanna a zo a musulunta don a kiyayi sharri na wuta shi kenan annabi ya yi ya yi suka ce sai an kora wa'incan shi kuma Allah bai yadda ba shine Allah ya ce wala tudrilil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ya rasulullah ni na sa doka ban yadda ba ban yadda a kora waɗancan bayan Allah waɗanda suke ambatan Allah safe da yamma ba ashe kaga lazimin mu ashe ba mu muka fara ba sahabbai suna ambatan Allah in ji Allah gashi mun ji safiya da yamma Allah ya ce bai yadda a kori waɗannan ba su wa'incan ce suka ce to ai duniya suke ma shi ne Allah ya ce ƙarya ne yuriduna wajha ba sa nufin su samu duniya ba sa nufin su tara dukiya suna nufin zatin Allah ne saboda Allah suke yi Allah ya ce ban yadda a kore su ba ma alaika min hisabihim min shay'in Allah ya ce babu akanka hisabin su na wani abu ba za a yi maka ma'ana hisabi a ce dan me Abu Jahl bai musulunta ba dan me wani bai musulunta ba Allah ba zai maka hisabi da wannan ba ai da man innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da ba baka da iko ka shiryar da wanda ka so Allah ne yake shiryar da wanda ya so to saboda haka ya sa su su gumagumai ne na wuta haka kuma za ka yi haƙuri duk da yadda kake son su shirya wa ma min hisabika alaihim min shay Allah ya ce kuma babu abin da ya kasance a kansu hisabi gare ka na wani abu ma'ana kowa abin da ya yi da shi za a yi mashi hisabi Allah ya ce ba ta ya rasulallahi in har ma'ana ka kore su ko fata tsuri da hun ko fata tsuri da hun in ka kore su to lallai wata kuna minas zalimin ai sai ka kasance cikin waɗanda suka ajiye aiki ba a inda ya kamata ba wato Allah bai yadda a kora waɗannan sahabban wanda ake musu kallon walaƙanci ba a su ne a gurin Allah na Allah wa'incan kuwa wa ba ma na Allah ba ne saboda Allah ya dube su ba za su shirya ba na وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا na'am أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين Allah ya ce wa kazalika kamar dai yadda ka gani haka muke yin al'amarin mafatanna ba a gahun bi ba mun jarabci shashi da tashi wato an jarabci wa'incan manyan manya-manyan kafiran an jarabce su da ɗan wajibi ne sai sun mai har sai sun iya ja su musulunta an jarabci waɗannan kafirai da ba za su musulunta ba har sai mene sai wa'incan an watsa su shi ne aka ce wannan na daga cikin hikimar Allah za ka ga an jarabci masu mulki da talakawansu an jarabci talakawa da masu mulki an jarabci maza da mata an jarabci mata da maza an jarabci yara da manya haka kowa an jarabci sashi dai akan sashi shi ne Allah ya ce a ya ƙuluna ba don komai ba domin su ce a haƙula iman Allahu alayhim min bainina wa yanzu shin waɗancan su ne mutanen da Allah ya yi musu baiwa a kansu daga tsakaninsu Allah ya ce alaisallahu bi alama bi shakiriyar matsayi na Allah ba wai matsayi ne na mutane su za su rinka gaya mu ne na Allah saboda haka a watsa talakawa ba Allah ya ce alaisallahu ashe mutane ba su san Allah shi ne bi a'alama bi shakirin ba shi ya san suwaye masu gode masa to Allah ya san waɗancan talakawan su ne nashi shi ya sa bai yadda a watsa su ba na'am وإذا ذاك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجالة ثم تاب من بأسه وأسلى فأنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا الله يتي يا رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan waɗanda suka yi imani suka zo ma'ana suka yi imani da ayoyinmu suka zo wajenka faƙul sai ka ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a kare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahama Allah ya wajabta ma kansa a kanku zai muku rahama wa'innan talakawan da ake so a watsa Allah ya ce ka gaya musu ya rasulallahi amincin Allah ya tabbata a gare su kuma na wajabta ma kaina zan yi musu rahama annahu man amila minkum su'an Allah ya ce cewa shi wanda ya aikata wani mummunan aiki daga cikin ku bi jahalatin ta hanyar rashin sani thumma taba min ba'dihi sannan ya tuba a bayan aikin da yayi mummuna amma daidai nan sai a lura lallai wani na iya aika-aika sai in ya ga an gab da camke shi sai ya ce ban sani ba ne to Allah in ka sani ya sani in kuma da gangan kai ka yi burin-burin ne to Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka amma duk wanda ya aiki aiki da rashin sani ya kuma zo ya tuba to Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar tubansa amma ya ce sun mataba min ba'adi sannan ya tuba a bayan ya mene ya aikata wannan aiki wa asulaha ya dawo kuma ya gyara to fa innahu ghafurun rahim to cewa shi Allah ya kasance mai gafara ne Allah mai jin kai da ka tuba zuwa ga Allah Allah sai ya gafarta maka kuma Allah mai jin kai ne Allah ya gafarta mana ya cikan muna وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك Allah ya ce yadda ka ji hakan nan yake kasancewa nufassilul ayati muna rarrabe ayoyinmu ayoyinmu muna rarrabe su wasu ka ji na rahama wasu ka ji na azaba in ka ji na rahama ana nuna maka ne ka kwaɗaitu zuwa aikata abin da zai baka wannan rahaman in ko ka ji mun bayani na azaba hikimar Allah a ciki yana tsoratarwa ne gani ga wane to ya ishe wane tsoron Allah kar ka je ka fada ma azaba yace wani tattabi na sabilul mujrimin Allah kuma yace kamar wannan ne muke bayyana ayoyi daki daki domin hanyar masu laifi ta bayyana iri iri a gane hanyar mutane wanda suke masu laifi a kuma gane hanyar mutanen da ba masu laifi ba saboda haka bayan Allah Allah yana rarrabe ayoyi ne domin dukkan al'umma kowa zai san inda ajin shi yake daman fariqun fil jannati ne wa fariqun fis sa'ir na'am قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله نعم قل لا اتبع أهواءكم قد زللت إذا وما أنا من المهتدين قل لو قل إني قل إني نهيت أن أعبد الله أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني نحيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله الله يتي قل كفتي مت يا رسول الله كتي مت إني نحيت أي تيواني أن عناني أن أعبد الذين تدعون من دون الله لئن بوتا ما ولن دكتي بوتا ما وندبا الله با ne annabi zai yi da bautan wani Allah ya ce to ni an umarce ni da in gaya muku nin hana ma'ana ni an hana ni in bauta ma wanda kuka kasance kuna bauta ma koma bayan Allah manzan Allah tun a yaranta bai taba bautan gunki ba manzan Allah tun a yaranta bai taba shan giya ba manzan Allah duk abin da ake na jahiliya bai yi ba saboda shi tun yana ƙarami Allah ya tsarkake shi ya gyaggyatta shi saboda kar ya shiga abin da ma daga baya za a yi masa gori kamar yadda yanzu mutane suke gunin ban takaici ko kwanan nan na ga wani yana ma wani ɗan harkar tiktok raddi wai te yana ce mata wai kaman ka ne za ka gaya mana gaskiya bayan kai tuɓaɓɓe ne kai kaza na ce to wannan yana cikin tuhun kan al'umman wai yanzu don mutum ya dawo daga wani addini ya shigo musulunci sai a kankane ana masa gori to in ya ce na fasa ba na koma kafircin sai ka ce mene wallahi kana da kamashin kuma sai Allah kai ma ya hukunta ka saboda yaya za a rinka gori in za a yi gorin addini ɗiririn sahabbai da yawansu ba sai da suka taɓa wani addinin suka zo addinin nan kai lokacin da manzon Allah yake son addinin nan ta bunƙasa ta girmama mai annabi ya yi addu'a ya yi ya ce Allahumma a izzar islam da ahadin umarai ne Allah ka kuwa yadda musulunci da ɗayan umar guda biyu an ce ɗaya umarun fa abu jihar ne ɗayan umarun umaru bin al-haddam Allah ya fada da addu'a zuwa gurin wa umaru ɗan haddam shi ne mutum na arba'in da ya shiga musulunci musuluncinka da kake takama da shi da in za a yi sallah a ɓoye ake yi sanadin wanda ba musulmin ba da ya shigo musulunci aka koma yi a bayyane kaga ya ya za a rika gori ka ga malami a ce yana ma wani gorin addini wannan malamin gaske ne wannan ba malamin gaske ba ne don lokacin da aka zo za a kira sallah sai sayyidina umar ya ga ana nuku-nuku sai ce ya rasulallah ina da tambaya washin addinin nan da muke yi gaskiya ne ko ba gaskiya ba manzan Allah ya ce gaskiya ne shin addinin Allah ne ko ba na Allah ba annabi ya ce na Allah ne ya ce wallahi ba mu goya kafirci ba balle musulunci ina mai kiran sallan ya je ya kira umar ya tsaya a gebe da takobinsa bilalu yana fara kiran sallah a bayyane me ya faru ai sai kafiran maka kowa ya fito da takobi da adda da ya lekowa zai mana shekantakan nan a wannan garin kafi kiran sallah ba annabi na garin amma ba a kira a bayyana shi kenan da an leko aka ga umaru da takobi sai ka ji to saboda an san duk wanda ya zo yana iya cire wuyan shi yanzu to aka fara kiran sallah a bayyana har kace cin gajiya to wai kuma yanzu wai sai mu koma wai muna ba mutane gori wai wai a rasa wanda zai kaza sai tubabbe to yau ba abin mamaki dan hausa fim dan kaniwood wa'inda ake raina su wa'inda ba a musu magasu mai kyau wa'inda ana jiran me za su yi a fito ana kwarmatawa yau ga babanci ne da ya zama ma duniyar musulunci alhairi domin manzu abin da yake yi durin malamai in an aje su ba za su iya ba su rinka taron kiristocin duniya da hujjoji kuma su ƙure su kuma su yi musu tambaya su kasa ba da amsa kaga wannan wani aya ne ashe duk yadda kaga mutum karka raina shi yana iya yi waye maka wani abin da ko kai ba za ka iya yi ba saboda haka bayan Allah mu kiyaye ma junan mu gori Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul ka gaya musu ya rasulullah ya rasulullah inni nuhitu an a'budu alladhi tad'una min dunillah ni an hana ni in bauta ma waɗanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba Allah ya ce, Kul ka ƙara faɗin musu ya Rasulallah, la attabi'u a hawa akum, ka gaya musu ni ba zan bi san zuciyanku ba, duk abin da kuke na san zuciya ba zan bi ba, saboda haka, ƙadda laltu izan, in ko na bi san zuciyanku a yayin nan zan ko riga in mene zan ɓace, ko manzan Allah ya riga ya shirya, wanda ya bi manzan Allah ma ya shirya, kai wanda ya girmama wanda ya girmama manzan Allah ma ya shirya manzan Allah ya ce ina bin na ra'ayinku to ai kuwa zan bace ai ko Allah ya ga mashi yace mai wa in tudiu akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah ya rasulullahi in kace zaka yi biyayya ga waɗanda suke mabiya yawa a bayan ƙasa wallahi za su bashe ka daga tafarkin Allah kuma ko yanzu wanda yace yardan mutane yake nema ina zai tsinci kanshi a wuta saboda su mutane in ka ce za ka bi yaddansu to sai dai in za ku saba da Allah Allah ku ka tsare mu wa ma ana min al-mu'tadin yace in ko na bi san zuciyanku to dan kasance bana daga cikin ma'ana waɗanda suke shiryayyu idan a yayin nan manzon Allah ko ai shine shugaban shiryayyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya bi shi ma ya shirya na قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو إن قل قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ألا يتي قل كقار فدمت يا رسول الله إني على بينة من ربي ni kuka ganni ina kan hujja daga wurin Ubangijina ba abin da nake wanda ba daidai ba ina kan basira. Allah ya ce ka gaya musu haka, wa kazzabtum bi ko kuma kun ƙaryata abin da na zo da shi, to wanda ko ya ƙaryata abin da na zo da shi ya san inda za a kai shi. Ma indi ma tasta'jilu nabi wai ke tana cewa ai yanzu in kai manzon gaskiya ne to kai magana mana a dara sama kawai ta zo ta fado mana ta kashe mu ko ko ai mana ruwan duwatsu ai ma sun faɗa a cikin suratul lamfal Allahumma in kana hadha huwa al min in min indika fa amtir alaina hijaratun min hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim me suka ce Allahumma in kana hadha huwa al ya ubangiji in har kiran da Muhammadu yake mana kira ne gaskiya kuma daga gurinka ne to yanzu muna roƙo fa'amdir alaina hijaratan minas samani to kai mana ruwan duwatsu daga sama Allah tawafa a wu'isina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba ne radadi da Allah wannan ba ku hauka a ciki ai ya kamata ka ce Allahumma in kana haza huwa al Allah in dai kiran da wannan manzan yake zuwa da shi gaskiya ne to Allah ka cuta mana shari'a mu shari'a a sai suka ce a'a in ma da gaskiya ne to suna so a yi ruwan duwatsu ne na azaba in ma kiran shi da gaskiya ne a turo musu azaba mai raɗaɗi Allah ko ya sawaka to shine manzan Allah ya ce ma in di ma tattajilu nabi abin da kuke roƙo na azaba ku sani ba yana gurina bane yana gurin Allah ne in Allah ya kaddara azaban ya zo ba sai kun tambaya ba zai zo da shi in al-hukmu illa lillah ai hukunci bai kasance a hannun wani ba in ba Allah ba in ya ga dama ya hallaka ku in ya ga dama ya raya ku ya qussu al-haqqa ubangiji dai yana bayyana gaskiya ne yana bayyana gaskiya ni gaskiya ne ku bi ni in kun saba mun kuka juya baya to kun kama ƙarya kuma wanda ya kama ƙarya to akwai gidan maƙaryata wuta ce shine manzon Allah subhanahu wataala yace wa huwa khairul fasiliyan Allah ko shine mafi alkhairin masu rarrabe ƙarya da gaskiya na'am قل لو أن عندي ما تستعجلون به na'am لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ولو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل كقارق يا موسى يا رسول الله kaga wannan kulkul din zai nuna maka ashe manzon Allah ne ya isa Allah ya magana da shi mu kuma sai dai ya gaya mana ya ce Allah ya ce kaza saboda matsayin ba mu kai matsayin ma Allah ya magana da mu ba sai dai yayi da dan sakon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kuma sai a gaya mana Allah ya ce kaza shine yace kul ka gaya musu law anna indi ma tasta'jiluna bihi da a ce abin da suke nema yana wajena ne laqudiya al'amru bayni wa bainakum wa bainakum ai da aikin gama ya gama da an riga an hukunci tsakanina da su wato a nan duk tausayin manzan Allah da muka sani ya ce da a ce al'amarin a hannuna yake ba a hannun Allah ba aito da aikin gama ya gama da azaban da suke so da wutan da suke son shiga da yanzu sun shiga ka gane haka ka san annabi shi dai rahamansa ya kai rahama ka tuna lokacin da ya je ƙasan ɗa'ifa ya ce to dangin uwa suna da sanda da ya kama hanya ya tafi ɗa'iba aka sa wawayen gari suna ta jifan annabi har suka fasa mashi makyangyama jini yana daga sai ga Allah na ta aiko mala'iku daban-daban mala'iku da mala'ika da ke rike da sama Allah ya aiko shi ka yarda ya rasulullahi in saki saman ta rikito ta kashe kowa shi kuma bai ce ba komi ba wanda ke rike da ƙasa ya ce ka yarda in jara ta kawai su shishige in sun shige ƙasan ta koma ta haɗi walla annabi bai ce komai ba mai rike da duwatsu ya ce ka yarda in sako duwatsu kawai ta raka kamar kubena da madarkaci kubena ta zo ta gaba madarkaci ta zo ta baya a haɗa mutanen kawai a manne su amma annabin da yake annabin rahama ne wallahi bai ce komai ba ya ce to ga wani mala'ika ya zo shi wannan mala'ikan iskan da ake shaƙa zai rike ta oxygen idan aka rike iska kaga ai kowa zai tuntsire ya mutu ne kawai amma annabi dai ya ƙi magana aka ce to ga mai kula da jahannama ya ce ka yadda idan ka yadda zai saki jahannaman ta tasin daga can ta zo duk ta hallaka su har ba zai ce komai ba aka ce ga mai rike da ruwa ya zo ka yadda ya saki ruwan wanda in za a yi ruwa tun daga damina zuwa gamawa shi ya san adadin ruwan da ke daga amma annabi bai ce komai ba mala'ika jibrilu ya zo da kansa ya ce to Allah ya ce a gashe ka ya gayan maka ya aiko ya aiko baka ce komai ba to a faɗa maka lallai an ce la mahala sai ka yi addu'a mai annabi ya ce Allahumma adi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da al'umma na ai ba su san ko ni waye ba to annabin ne kuma anan Allah ya ce ka ce musu da a ce abin da suke roƙa yana hannunka ne la qudiya al'amru baini wa bainakum da Allah ya yi hukunci a tsakanina da ku sai ya ci gaba da cewa wallahu a'lamu biz zalimin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani ga waɗanda suke azzalumai ya san su ya san aika-aikansu kuma a nan ne za mu tsaya kafin mu tsaya kuma muna sanar da 'yan uwa ma'alarta da waɗanda suke jin muryanmu da waɗanda suke bibiyanmu ta hanyar yanan gizo to muna sanar da in allah ya kai mu ranar alhamis jibi kenan in allah yadda za mu yi addu'a na rufe wannan karatu wanda muka ɗauko kuma sai in Allah ya maimaita mana kuma shekara na gaba kuma muna miƙa wannan sanarwa ya zama shine katin gayyata ga dukkan wanda Allah ya sa ya ji wannan sanarwar abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya saka ma iyayenmu da malumanmu da shewunnanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu Allah ya taka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau Allah waɗanda suke cikin rama Allah ka ninka musu waɗanda suke cikin matsala Allah ka sauƙaƙa musu inna mu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu tashi da imani marasa lafiya musulmi da ke gida da waɗanda suke asibitota da wanda suke tafe da shi ciwukan jikuna da ciwukan zukata Allah ya haɗa mu ya ba mu lafiya Allah ya gyara zukatanmu ya cire liye da hasada a ciki Allah ya raba mu da kullun junanmu Allah ya raba mu da kunci ya raba mu da fatara ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da roƙo da bara ya sada mu da alkhairan duniya da lahira Allah ya raba mu da sharrin duniya da lahira Allah ya taimaki masu taimakon mu Allah ya karfafi masu karfafan mu Allah ya tsaya mu masu tsaya mana Allah muna roƙonka bukatunmu da bukatun masu neman addu'o'inmu Allah ka biya mana damuwanmu da damuwan masu neman addu'o'inmu Allah ka yaye mana bakin cikinmu da bakin cikin masu ad- neman addu'o'inmu Allah ka kore mana abin tsoronmu da abin tsoron masu neman addu'o'inmu Allah ka tunkuɗe mana Allah ka raba mu da kuncin duniya da lahira Allah ka raba mu da tsananin duniya da lahira Allah ka raba mu da kunyan duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri a duniya Allah ka rufa mana a lahira Allah ka tabbatar da mu a masoya annabi Allah ka raya mu muna masoya annabi Allah ka kashe mu muna masoya annabi Allah ka tashe mu tare da annabi idan cikawan mu ta zo ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك